آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda dace da shida a sha shida ga watan da sani a wannan shekara ta dubu da ɗari da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan goma shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam matashiyar magana wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu du'a fihi wannan kuma shine darasi na 22 wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu du'a fihi wato wannan babi yana magana ne kan wajabcin at-tashahhud al-awwal karatun tahiya na farko wa mashru'iyyatu du'a'i da kuma bayani wajen shar'antuwar yin addu'a a wannan karatun tahiya din wato da yawa daga cikin malamai suna yin nuni da cewa karanta tahiya farko a sallar da ake mata tahiya biyu karanta tahiyan farko ba wajibi bane mustahabbi ne ko sunna amma nan malam yana nuna mana wajibi ne karatun tahiyan farko sannan kuma an shar'anta maka cewa ka iya yin addu'a a cikin tahiyan farko kamar yadda ake a ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلك وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن والسنة إخفاؤه ثم كان صلى الله عليه وسلم سنة أن نزل دامنة ثبت جريس يقرأ في كل ركعتين التحية أقوة ركعة بيو ينا كرنت تحية أدوك إن دي ركعة بيو أسلا تزيزو ناي كرنت تحية وانا حديث إمام مسلم دا أبو أوانا سكرويتو وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله farkon abin da annabi ke faɗa da zaran ya zauna din shine attahiyatu lillah babu wani zikiri ko wata addu'a da ke gabatin tafiya da ka zauna kawai sai ka fara da attahiyatu lillah as-salawatu wa tayyibat zuwa karshen abin da yake na tafiya kamar yadda lafazan za su zo nan gaba cikin bayani wannan kuma riwayan Imam al-Baihaqi kenan min riwayati Aisha bi isnadin jayyid kama qala ibn al-Mulaqqi وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن يمن تاد كراتون تهيا أركأو إيبيم فرقو maimakon ya zauna ya tahiya sai bai yi ba yasjudu lisahwi yakan yi sujuda ne ta rafkanwa a madadinta abin da ke nuna haka kuma hadisi ne na bukhari da muslim wa makharajun fi irwa'il ghalib to anan kawai yace yasjudu lisahwi yakan yi sujuda ta rafkanwa wace irin sujuda yake kenan mutum da ya manta bai karatun tafiya ba sai da zo karshen sallah me zai yi kenan kabli zai ko badi wa kana ya'muru biha fa yaqul annabi ya kasance yana yin umarni da ita at-tahiyya sai ya ce idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyat ila wato idan kun zauna a cikin kowace raka'a biyu to ku ce at-tahiyya kaga nan malam ya nuna karatun tahiyya wajibi ne menene madogaransa umarnin da annabi yi idza qa'atum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyat idan kun zauna a kowace raka'a biyu to lalle ku ce at-tahiyyat kaga fadin sa cewa qulu ajil al-amr fi'il al-amr kuma ana daukar shi a matsayin wajib baka karkatar da shi zuwa ga mustahabbanci ko zuwa ga cewa sunna ne sai in wata karina ta nuna haka matukar babu karina al-amru al-mujarradu an al-qara'in yufidu al-wujuba dukkan al'amari duk umarni daga annabi ko daga aya matukar babu wata karina da ke tattare da shi da ke nuna musahabanci to ana daukan shi a matsayin wajibi annabi ce ku karanta tafiya ila har zuwa karshen abin da ake karantawa na tafiya wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sanan ɗayan ku ya zaba cikin addu'a irin abin da ya ba shi sha'awa irin abin da ya burge shi ya addu'a da wannan shine hujjar Sheikh Nasiruddin Albani bisa ga shar'antuwar yin addu'a cikin tahiyya tunda annabi ce idza qa'atum fi kulli raka'atayn idan kun zauna a kowace raka'a biyu ku yi me ku yi tahiyya bayan kun yi tahiyya kuma sai me kowane ɗayan ku ya zaba addu'ar da ya dace ya roki Allah da ita kun fahimta ko kaga hadisin ɗaya ne kuma yana nuna a cikin kowace raka'a a cikin kowane raka'a biyu za ka yi wannan za ka yi tahiyya kuma za ka yi addu'a to ita ta hiya tilas ce amma ita addu'a din an shar'anta maka in baka yi addu'ar ba ka bari sai a ta biyu kana da sallah an fahimta ko kuma ba abin da zai biyo baya na cewa sai kai sujudu sahwi wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a ajabahu ilay falyad'u Allah azza wa jalla bi dayan ku ya zabi irin abin da ya bashi sha'awa na addu'a ya roki Allah ta'ala da shi wannan hadisi Imam nasai da Imam Ahmad da Imam Tabarani fil Kabir suka rawaito bi sanadin sahihi قلت شيخ ناصر الدين الألباني وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ظاهر أن حديث نانون شرعا توين الدعاء تكن قوة تهيا ولو كان لا يليه السلام كودا تهير دا سلم باتا بيوباين تقوى وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى أولا نيما ابن حزم كما يبادا فتوى da wannan bayani ne ibn hazm shi ma ya bada fatawa ibn hazm al-zahiri kaga ibn hazm kuma yana hujja da maganar sa inda yana cikin malamai manya-manya sosai da sosai dan imamu zahabi ya riga ya mutu sai da yake balaga rukubatul ijtihad ya kai kololuwa a fagen dolar ijtihadin fiqh an gane ko la iya ka yana da waɗansu ara da malamai suke da tacewa a kai shi ma shamsu dinar zahabi ya yi noni a kansa ya ce abin da ya sa littafinsa ba sai albarka ba shi a tsammanin zahabi yake saboda yana faɗin bakakin magana ga manyan malamai idan aka saba maganar sa kowaye zai faɗi bakar magana akan sa ya wuce yace wannan magana da kuke magana akai laysa alaihi dalilun min kitabin aw sunnatin aw qawli aw qawli sahibin aw tabi'in bal wal qiyas alladhi taquluna bi yace babu hujja kan maganar ku a qur'ani da hadisi da maganar sahabi ko tabi yace ko qiyasin ma da kuke bada fatawa da shi shi ma bai dace ba ya da baya goyon bayan bai abin nan ba ibn hazm ta gagare bai faɗi kowace magana ya ga dama to amma dai wannan ba shi ke nuna cewa duk abin da ya faɗa kuma ya yi kuskure ba akwai abubuwa da yake da dama ya dace da daidai yana da dalilai wa fi lafzin qumu fi kulli jilsatin at-tahiyyat a wani lafazin annabi yace ku faɗa a cikin kowane zama kaga kasancewa ta kowane zama ya shafi zaman farko da na biyu ku faɗa a cikin kowane zama ku ce at-tahiyyat duk wannan dalilai ne da ke nuna wajibcin karatun tahiyya wa amara bihi al-musii'a salati annabi ya yi umarni da tahiya ga mutumin nan da yake muna da sallansa aiban kuma kama ta kaddama anifan kamar yadda ya gabata can baya kadan wa kana sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuhum at-tashahhuda annabi ya kasance yana koyar da sahabbai karatun tahiya kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an tamfar yadda yake karantar da su wata sura cikin al-qur'ani wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa sunnatu ikhfa'u sunna kuma shine ita tahiya ana karanta ta ne a boye ba a karanta ta a bayyane yanzu karkashin wannan matashin magana mun fahimci al'amura kamar haka farko wajibcin karatun tahiya a cikin kowane zama sai mutum ya karanta a cikin kowace raka a biyu sai mutum ya tahiya na biyu shar'antuwar addu'a ya halatta mutum ya addu'a dan annabi ya ce wala takhayyar ahadukum min ad-du'a ya ajabahu ilayhi falyad'u Allah azza wa jalla bi na uku yana nuna karatun tahiya kuma ana yin sa ne a surance ba a yin sa a bayyane na hudu kuma idan mutum ya bar tahiya bai yi ta fa menene zai yi yasjudu lisahwi sai yasjudu lisahwi to sujudu sahwi kuma malamai sun yi sabani dangane da sujudu sahwi wata iri ake yi akwai waɗanda suka ce duk lokacin da kai kowace irin rafkalwa a duniya ba adi kawai zaka yi ba wani kabli akwai waɗanda kuma suka ce duk lokacin da kai kowace irin rafkalwa kabli kawai zaka yi babu kowace babu wani ba adi imam malik ibn anas kuma shi yayi tafsir yace idan rafkanwar ka kare ne kai a cikin sallah to za ka yi ba'adi idan rafkanwar ka kuma rage ne kai a cikin sallah to za ka yi kabli wannan tafsirin sa kenan imam malik ibn anas an fahimta ko sannan kuma suka sake yin sabani kan cewa sujudu sahawi shin akwai bukatan sai mutum yayi idan mutum yayi sajidun guda biyu ya zauna sai yayi tahiya kafin ya sallama ko ba zai tahiya ba waɗansu suka ce zai tahiya waɗansu suka ce ba zai ba dalilai masu karfi suna nuna annabi baya yin tahiya a sujudu sahawi an fahimta ko annabi baya yin tahiya da zaran kawai ya dago kawai sai ce assalamu alaikum sawa'un yayi kabli ne yayi ba'di ne ba a ruwaito ba cewa yana karanta tahiya malaman da suka ce a karanta tahiya cewa suka ya gudana a cikin tsarin sallah ma min taslimatin illa wa qablaha at-tashahhud babu wata sallama fa sai tahiya ta riga ta sai to wannan kenan a cikin sallah kuka ce sujudu sahwi kuma wani abu ne daban mai zaman kansa an kawo shi dan gyaran sallah sai a yi shi yadda annabi ya kara kara kar a rage yanzu tun kiyasi kuka yi aikin annabi kuma gashi bai yi ba an fahimta ku to tunda ba babu sahwi muke ba shi yasa ban yalwanta magana akai ba sannan kuma sun yi sabani kan mutumin da ya kokonto a cikin sallah kin kabli zai ko ba zai yi a gaskiya dalilai sun nuna cewa shi kokonto din iri biyu ne idan mutum ya kokonto ya kama shi cikin sallah cewa raka uku ne ko hudu ne kuma ya kasance wannan kokonton bai rabu da shi ba yaqini bai zo masa ba to abin da zai gini sai ya gini kan yaqini shine ya dauka cewa raka uku ce sai ya karo ta hudu sai kuma ya me sai ya sujudin baki amma annabi ya nuna idan mutum yayi kokonto a cikin sallah ka taji a wannan raka'ar kana tunanin ta uku ce ko ta hudu ta uku ko ta hudu ka dai ci gaba da karatun Fatiha bayan rabin minti da fara karatun ka kuma sai ya kini ya zo maka cewa kai ai tabbas wannan ta hudu ce dan ai na tuno cewa kaza da kaza yanzu wannan ta hudu ce to duk da haka kuma sai kai sujudun ka bi kuma kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ko siyahu tashahhudi matashiyar magana ta gaba wata siga daban-daban na tahiya asiyat jam'i ne na siga wato lafazan da annabi ya koyar a tahiya dan ita at-tahiyatu ibada ce mai zaman kanta baka zaban lafazan daga kanka sai lafazan da suka tabbata daga bakin da ba shi ƙarya shine bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa allamahum sallallahu alaihi wa sallama anwa'an min siyaghi tashahhud annabi ya koyar da sahabbai nau'ika daban-daban na siga daban-daban kuma ta tahiya أولا نفرقو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال تهيا دا أكا رويتو دا وجن عبد الله أم مسعود قال يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد النبي ياكو يدني كراتن تهيا وكفي بين كفيه tafin hannuna na tsakanin tafukan hannun annabi ma'ana ya kama hannuna ya sa tsakanin tafukan hannunsa ya riƙe ni haka ya koyar da ni karatun tahiya dan jan hankali na annabi sallallahu alaihi wasallam kama yu'allimuni surata min alquran ya karantar da ni tamfar yadda yake karantar da ni surata alqur'ani ga abin da yake at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك وأن باية تكنتهيات ديتي فإنه إذا قال ذلك idan bawa ya riga ya faɗi waɗancan lafuzza assalamu alaina wa ala ibadil salihin asaba kullu abdin salihin fis samai wal ardi ya shafi kowane bawa na gari a sama ko a ƙasa cikin mala'iku ko cikin aljanu ko mutane daga assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin me zai biyo baya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wannan shine karatun tahiyya in ji abdullahi dan mas'ud yace annabi ya koyar da ni lafazan ga su kamar haka at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kun ji lafazin ko saboda wannan abin da ke tsakanin kausain abin da ke tsakanin bracket guda biyu karin bayani Abdullahi dan Mas'ud yace wa huwa baina zaharanina haka muke faɗa lokacin annabi na tsakanin mu wato kafin Allah ya karɓi rayuwarsa falamma qubir yayin da Allah ya karɓi rayuwar annabi kuma qulna sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi a madadin assalamu alayka ayyuhan nabi sai mu ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan lafazi na Abdullahi dan Mas'ud na karatun tahiya shine mafi ingancin lafazi a cikin dukkan lafazan tahiya saboda me littifaqi shaykhaini alaihi saboda Imam Bukhari da Imam Muslim duk sun rawaito wannan lafazin duk a cikin lafazan tahiya ba wanda yake mafi inganci ta fuskar riwaya sama da wannan al-Imam Bukhari al-Imam Muslim Ibn Abi Tayba as-Sirat wa Abu Ya'la fi musnadihi duk sun rawaito wannan malam yace wa qawl ibn mas'ud qulna assalamu ala nabi yace bayan annabi ko an karba rayuwarsa sai muka ce assalamu ala nabi yani anna sahabata radiyallahu anhum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabi abinda yake nufi sahabbai a datan sun kasance suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sal'a fi tashahhudi a lokacin karatun tahiyya wan nabi sallallahu alaihi wa sallam hayyun alhalin lokacin annabi na dare falamma mat yayin da Allah ya karɓi rayuwar annabi adalu an zalika sai suka kaucewa wannan lafazi na assalamu alayka ayyuhan nabi wa qalu sai suka rinka cewa assalamu ala nabi malai yace wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam ba makawa abin da sahabbai suka yi zanto annabi ne ya nuna masa haka ba wai sun yi da son zuciya lokacin annabi na da rai a karatun tahiyya sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah bayan annabi ya bar duniya sai suka rinka cewa assalamu ala nabi dan maganar alayka da kafin kitab annabin bayan da haka sai kawai sai assalamu ala nabi su kawo ismun zahir wa rahmatullahi wa barakatuh an gane ku wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa wannan abu da muka ce anna aisha radiyallahu anha kazalika kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi salati haka aisha ta kasance tana karantar da mutane tahiyya a cikin sallah sai ta ce assalamu ala nabi ba ta cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wato bayan annabin ya bar duniya kenan rawahu siraj fi musnadihi as-siraj ya rawaito wannan a cikin musnad dinsa an gane ko wal mukhlis fil fawaid bi sanadain sahihain an hadda sanadi ingantattu guda biyu daga aisha kaga wannan hadisi da cikin bukhari da cikin muslim cewa lokacin annabi na dare sahabbai suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi bayan annabi ya bar duniya suna cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi amma idan ka ce mutane haka sai su dauka cewa kamar wani babban abin kuma kar ku dauka Sheikh Nasiruddin Albani shi ya fara fahimtar wannan daga wancan hadisi a'a ga shi dai abin da Abdullah dan Mas'ud ya bada sai da cewa su sahabbai haka suke kuma Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da su suna karantar da mutane tahiyya ita ma sai ta ce ku ce assalamu ala nabi ba ta cewa assalamu alayka ayyuhan nabi قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر الأسقلاني يفدا يتي هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن زيادة حديث wanda Abdullah dan Mas'ud yace lokacin annabi na dare mana cewa assalamu alayka bayan Allah ya karbi rayuwarsa kuma na cewa assalamu ala nabi mala yace magana su cewa assalamu alayka bi kafil khitabi da kaf na wanda ake magana da shi wannan sun yi hakan ne fi hayatin nabi lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma mata annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya rasu kuma tarakul khitaba tarakul khitaba sai suka daina yin amfani da kaf ta al khitab wa zakaruhu bi lafzil ghaiba sai suka ambaci annabi da lafazin wanda baya nan fa faru yaquluna sai suka kasance suna cewa assalamu ala nabi wannan hafiz ibn hajar al asqalani kenan kaga albani yana da wanda wanda suka riga shi wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin daban ga abin da yake qala subki tajuddin subki ya faɗa في شرح المنهاج أتكلم في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية عند أبي أوانة وحده bayan ya ambaci wannan riwaya shi ya dangana ta zuwa ga Abu Awana kadai sai yace ne in sahha hadha an sahabati dalla ala anna al-khitaba fi salam ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ghayr wajib yace matakar wannan hadisi in dai ya inganta haka sahabbai suka yi to wannan na nuna yin amfani da kafin kitab assalamu alaika ba'da nabi bayan ko annabi ya riga bar duniya gairu wajib wannan ba wajibi bane ba sai a dana amfani da shi yace matakar wata riwaya ta inganta daga wajen sahabbai me yasa yake kokantar riwaya ta shi ya danganta hadisi ne zuwa ga Abu Awana wanda ta iya riwaya inganta bai inganta ba amma gashi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ina maganan ko ko ko ya inganta ko bai inganta ba magana ta kare fa yuqalu subki yace sai a ce assalamu ala nabi haka ya kamata a ce in dai wutar waya ta inganta kaga albani ya saka kawo wani malami qultu albani yace qad sahha bil rai ai ko shakka babu hadisi ya riga inganta ya subki yani ne subutu zalika fi sahih bukhari yace domin abu ya riga ta fada cikin bukhari wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan albani yace ina da wani hadisin da yake wa wannan mutaba'a hadisi mai mutaba'a shine ya kawo wani abin da yake fa'idantar da wannan hadisin ta wani sahabin daban ba sahabin wancan hadisin ba ta wani marwayin daban ba marwayin wancan hadisin ba an gane ko yace ya riga ya tabbata kala abdurrazzaq abdurrazzaq as-sanani ya fada a cikin musannaf ɗinsa akhbarani ibn jurayj qala akhbarani ata أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي لكن الرواية تكن أبن للتاسم عبد الرزاق المصنف magana an ruwaito ta ne daga Asa Asa shine Ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas yana cikin manyan tabi'ai a garin Makka shi Asa Ibn Abi Rabah yake cewa me anna sahabata kanu yaquluna wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayy sahabbai sun kasance suna faɗa alhalin annabi na da rai assalamu alayka ayyuhan nabi falamma mat yayin da annabi bar duniya kalu assalamu ala nabi sai suka rinka cewa assalamu ala nabi albani ce wa hadha isnadun sahihun wannan sanadi ne sahihi babu wanda cewa akan sa kaga sai ƙara malaman ake Abdullahi dan Mas'ud Aisha cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud ba ya faɗa bane a matsayin ra'ayinsa ya faɗa ne a matsayin yana wakiltar sauran sahabbai dan yake kulna dukan mu sai muka rika cewa kaga ya wakilci sauran ne ba kuma a samu wanda ya masa mutu bai ce ba haka bane ba Aisha ta zo karantarwa ta ce kawai ka ce assalamu ala nabi lokacin nan annabin baya da rai sai ta faɗa haka to ga hafiz ibn hajar ga tajuddin subki kafin su gaba ɗaya can ga asa ibn abi rabah cikin manyan tabi'ai malamai a zaman na daban-daban duk sun tafi kan wannan matafiya yace wa amma ma rawa sa'id ibn mansur min tariqi abi abidata ko abi ubaidata bin abdullah ibn mas'ud an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam allamahu mutashahhida fa zakara amma riwayan sa'id ibn mansur kuwa wanda ya ruwaito daga abi ubaidata ibn abdullah ibn mas'ud wanda ya karbo daga babansa abdullah ibn mas'ud cewa annabi ya karantar da su tahiyya fa zakarahu sai an ambata hadisin kala yace fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace inna ma kunna naqulu assalamu alayka ayyuhan nabi abinda muka kasance muna faɗa assalamu alayka ayyuhan nabi iz kana hayyan yayin da annabi ya zanto yana dare fa qala ibn mas'ud fa qala ibn mas'ud hakaza allamana wa hakaza nu'allimu fa zahiru fa zahirun anna ibn abbas qala hu bahatan wato shi abdullahi dan abbas yace tun annabi na dare mun kasance muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi an gane ko wato kamar shi yana inkari ga cewa dan mai bayan ya mutu zamu canja mu ce assalamu ala nabi fa qala ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud yace haka za allamana wa haka za nu'allim haka yi karantar da mu haka za mu karantar an gane ku fa zahiru anna hadha qala ibn qala ibn abbas bahatan yace zahirin abin da zamu fahimta anan ibn abbas da ya faɗi maganar da a iya fahimtar kamar yayi inkarin wancan matafiya ta abdullahi dan mas'ud ya faɗi wannan ne a matsayin mai ijtihadin sa mai nazarin sa mai binciken sa shi da kansa wa annabi da mas'ud lam yarji ilayhi abdullahi dan mas'ud kuma bai koma ya koyi bayan ibnu dan abbas ba sai ce kai ga yadda annabi koyar da mu haka zamu yi ba za mu abin nan ba lakin riwayat abi ma'mar asah sai dai riwayan abu ma'mar ta fi wannan inganci يعني رواية البخاري أنا رواية في البخاري لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لما أبا عبيدة فأبا أبيدة آه لم يسمع من أبيه لم يسمع من أبيه بيجي ما جنا دجبا بي رواية دجبا جنب بابن سبا والإسناد إليه مع ذلك ضعيف sanadin zuwa gare shi kuma da'ifi ne ma'ana ko da kaga wancan magana ta Abdullah dan Mas'ud sanadin da'ifi ne wa kad naqala kalam al-hafiz hadha jama'atu min al-ulama al-muhaqqiqin maganar hafiz ibn hajar duk wannan ibn hafiz ibn hajar ya kawo dinnan yace maganar hafiz ibn hajar dinnan da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiqun sun ciro ta amsal al-qustulani kamar al-imam al-qustulani wal zarqani wal laknawi wa ghayruhum fartaduhu duk suka yadda da wannan batu nashi wa lam yata'aqabuhu bi shay bis ne mutun gyaran sa ba da wani abu wa dal bahati ma zalika tatimmatun zakartu hafil asli yace wannan bahasin kuma yana da wani ciko da mun ambace ta asalin littafi ma'ana dai wannan shine abinda malam yake gutsuro mana ta wannan babu mu koma kan lafazin at-tahiyyatu lillahi was salawatu was tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi yayin da kace at-tahiyyatu lillahi ma'anarsa dukkan lafuzza da suke nuna dawwamar uban dukkan lafuzza da suke nuna dawwama suke nuna mulki lillahi sun tabbata ga Allah ne ba sa tabbata ga wani sai duk wani lafazi da yake nuna dawwama yake nuna rashin farko yake nuna rashin karshe wa yake cancanta a baki Allah kadai shine ma'anan at-tahiyyatu lillahi was-salawatu haka dukkan waɗansu addu'o'i as-salawat anan jam'i na as-sala as-sala anan gurin a ma'ananta na addu'a dukkan wani lafazi na addu'a ma'ana duwawan ibada kenan ko wanda ake yi dan girman mulki kamar subhanallah wa kamar tasbihi kamar hamdala kamar hauqala da sauransu duk wannan ima lillahi tabbatacce ne ga Allah wa tayyibat haka dukkan waɗansu dadadan kalmomi shine abinda at-tayyibat waɗansu malamai suka ce shi at-tayyib ma tala min al-kalami wa hasuna zantan da yayi tsawo kuma ya zanto mai kyau to shine at-tayyib wa hasuna an yusna bihi ala Allah ta'ala wanda ya dace a yabi Allah da shi kadai duna ma la yaliku bi sifatihi banda lafazin da bai dace da sifofin ubangiji ba min ma kana al-muluku yuhayyawna bihi daga cikin lafazin da ake gayar da sarakunan duniya da shi wannan bai dace da ubangiji ba a zabar ma Allah lafazin da suka dace da shi sarakunan duniya ana gayar da su da lafazin da suka dace da su da suke nuna gajiyawar su a ce ya mai dubun dawaki gurgurdan yawan dawakin gurgurdan ajizancin su kenan amma Allah ta ce ya maka daidai kadai lillahi al-wahid al-qahhar alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga ka da kake kenan wanda ya dace da an zuga shi da mai dubun dawaki ajizanci aka tara masa in an ce dubu biyu kuma ajizanci ya kara ninkuwa ke in sai ce dubu uku suna yawa ajizanci na kara tabbata dan wata dawakin su za su nuna shi in babu su babu shi saboda haka lafazin da ake gayar da mutane da su ba sa dacewa da ubangiji dan shi Allah ko da wani lokaci yana daukar sifa ne mafi girma للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم Allah shi ke da almasalul a'la bi ma'ana alwasful a'la sifa mafi zama kololuwa ta dace da ubangiji wanda ke nuna bunƙasa da kadaitaka da kamala wanda bata kunshi ta waya ba min jami'il wujuh ta kowace irin fuska ina fatan kun fahimta السلام عليك لفظ السلام معناه التعويذ بالله والتحسين به فإن سلام اسم له سبحانه تقديره الله عليك حفيظ وكفيل إذا أنت السلام عليك أيها النبي ma'anarsa aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi to abinda wannan yake nufi at-ta'awiz billahi neman mafaka zuwa wurin Allah kana nemawa annabi mafaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kana nema annabi kariya shine wa tahsinu bihi neman tsari wurin Allah ta'ala fa inna salamatul lahu subhanahu domin lafazin assalam suna ne na Allah والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام السلام سنان الله تقديره قدر yadda ake kaddara ma'anar wannan kalma in ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kana nufin Allahu alayka hafizun wa kafil Allah shine mai kariya gare ka Allah shine mai jibantar lamarinka wato kana roƙawa annabi Allah ya ƙara baki kariya bisa kariyar da ya baki da kana ƙara neman masa ƙarin matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala to shine waɗansu malamai suke cewa to me zaka ƙara wa annabi kai kuwa domin kafin ka faɗa dama yana da matsayi faɗin ka zai ƙara wani abu to idan ba zai ƙara koyo me yake hikimar cewa kace shine suka ce daga cikin hikimomin da ke cikin cewa kace kai faɗar ka din sai a baka lada dan karfe hasarar lada amma gobe ka fada ba annabi matsayin sa a wajen Allah gaba kai saka rage masa ba sallallahu alaihi wasallam amma kai ka kara samun lada kai ake wa gata ka ji a jikinka kai ake wa gata kai amfani da wannan lafazin dan ka samu lada wurin Allah amma baka da annabi da komai ba dangane da matsayin da yake cikin wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ngane ko wa rahmatullahi wa barakatuhu wato amincin Allah ya tabbata gare ka ma'ana tsari da kiyayewarsa duk ya tabbata gare ka wa rahmatullah da kuma rahama din tasiki ubangiji wa barakatuhu da albarkatunsa idan an ce albarka shine yawan alkhairi na ubangiji duk ya tabbata gare ka yani huwa sumul li kulli khairin fa'idun minhu ta'ala ala dawami idan an ce albarka suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi wanda mabubbugarsa Allah ta'ala suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi wanda mun fi gasa Allah ta'ala ala dawami madimancin alkhairi wanda baya yin su to kaga lafazan da mutum ke yin amfani da su yayin da ya zo karatu tafiya kaga sun kunshi girmama Allah sun kunshi kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko na biyu daga cikin lafazan tahiyya mun ji wata tahiyya lafazi na farko mu kara karanta shi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كذا أولنا رواية باب أش... باب وهده لا شريك له تسيء أول رواية دبيك إن ذاك يوانا باب وانا وهده لا شريك له نبي تشهد ابن عباس تهير عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية عبده ورسوله wannan shine lafazin tahiyar Abdullahi dan Abbas wanda ya rawaito wannan hadisi shine al-Imam Muslim da kuma Abu Awana والشافعي ده امام الشافعي an gane ko dan da kasa imam an-nawawi yace kala an-nawawi taqdiruhu wal barakat was salawat was tayyibat yadda ake kaddar al barakat was salawat was tayyibat kuma fi hadith ibn mas'ud wa ghairihi lakin huzifat al waw ikhtisara ana nufin at tahiyyat lillah wal barakat lillah as salawat lillah at tayyibat lillah wato wato akwai wawun wawun a tsakani at tahiyyat wal barakat was salawat was tayyibat amma sai aka shafe wawun din nan اختصارا دان تكايتا مغانا وهو جائز معروف في اللغة إمام النووي يتي wannan ko ya halatta sanannen abu ne a lugar larabci wa ma'an alhadith ma'anan hadisi shine inna at-tahiyyat wa ma ba'daha lalle at-tahiyyat kalmomin da ke nuna mulkin Allah da dawamarsa wa ma ba'daha da abinda aka ambata a baya na albarkat da as-salawat da at-tayyibat mustahiqqatu lillahi ta'ala ababan tabbatarwa ne ababai da suke cancanta ga Allah kadai wala tasluhu haqiqatuha li ghairihi waɗannan lafazza dukan su ba ta dacewa da wani a duniyar nan sai Allah ta'ala dan duk wanda ba Allah ba gajiyayye ne Allah kadai shine wanda yake da kamala wanda ba gajiyayye ba ta an fahimta ko tashahhud bin umar tahiyya ta uku tahiyar da aka ruwaito daga abdullahi dan umar an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala fi tashahhud daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya faɗa cikin karatun tahiyya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah qala ibn umar zidtu fiha wa barakatuh abdullahi dan umar yace a cikin wannan na ƙara kalman wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له a cikin wannan lafazi na ƙara kalmar wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wato ga yadda lafazin yake duk bayan wannan ziyada at-tahiyyatu lillah was salawat was tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wannan riwaya kuma ta Abdullahi dan Umar ta Abdullahi dan Umar ta sahiya Abu Dawud ne da Imam Daruqutni ne suka rawaito Daruqutni ne ya hadisi ne sahihi to wajen wannan cewa yace zittu fiha ma yace ya kara kalmar mabarakatuhu ko ya kara kalmar ma da ulati kalahu ma ne yace hatani ziyada tani sabita tani fitta tahudi an nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ziyada guda biyu da Abdullahi dan Umar ke cewa na kara su yace malam yace sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallam yazid habnu umara min indi nafsi Abdullahi dan Umar ba wai ya kara su bane daga karan kansa wa hashahu min zalika Allah gare shi da yin haka inma akhadhaha an ghairihi min as-sahaba abin nufi shi a riwayar sa babu wannan a riwayar wadansu sahabbai akwai dan haka sai ya kara cikin wannan ki inma akhadhaha an ghairihi min as-sahabati alladhina rawawha anhu sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wannan ziyada ne daga wajen sahabban da suka ruwaito daga annabi fazadaha huwa ala tashahhudihi alladhi sami'ahu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mubasharatan sai ya kara wannan ziyada kan abin da shi ya ji daga wurin annabi kaga kenan ba da ijtihadin sa bane ba domin ka'idan ibada ba a yin ijtihadi sai abin da nafsi ya tabbata kun gane wannan da kyau na hudu tashahhudu abi musa al-ash'ari tahiyan da aka ruwaito daga abdullah ibn qais shine abu musa al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yake manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce wa idza kana inda alqaidati ba nan ne farkon hadisin ba hadisin ya koro ababan da mai sallah zai yi har aka zo inda malam ke son ya kafa hujja wa idza kana inda dan haka kaga yayi dai dai dai bana ya shafe wadansu jumloli cikin hadisin kenan wa idza kana inda alqaidati idan ya zo wurin zama kuwa falyakun min awwal qawli ahadikum ya zanto yana daga cikin farkon abin da ɗayan ku zai faɗa at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انظر النبر المذكور التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine karshen riwayarsa abin da ya biyo baya ba cikin lafazin tahiyya bane ba sab'u kalimatin hunna tahiyyatu salati yake kalmomi guda bakwai sune tahiyya a cikin sallah wato yana nufin kalmomin da ya girgo mana Allah kalmomi anan yana nufin jumloli ke an gane ko wannan riwaya imamu muslim da abu awana da abu dawud da ibnu majah suka rawaito to me yake nufi da cewa jumloli ne guda bakwai mu sai da mu gani ya zamu su zama bakwai التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويا كرجان زي زمان guda bakwai ne to ya zame ina ne karshen ta farko wato at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah ta farko kenan assalamu alayka ayyuhan nabi biyu kenan wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh haka ne ba sun zama kira faida ta wannan kirgin assalamu alayka assalamu alaina sai zanto jumla ce mai zaman kanta wa ala ibadillahi salihin ma'ana assalamu ala ibadillahi salihin kenan sai zaman to sune bakwai kenan تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي يرد cikin lafazan tahiya tahiyar da aka rawaito daga Abdullah daga wato Umar ibn al-Khattab kana radiyallahu anhu yu'allimu an-nasa tashahhud wa huwa 'ala al-minbar kaga malaman sunna kenan ya kasance yana karantar da mutane tahiya akan minbari ya hau ya ce jama'a ga tahiya ya karanto aji saboda kowa ya iya kowa sai ya koyi sunnar annabi ya kulu ya ce faqulu ku ce at-tahiyyatu lillah الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إليك زوا قرشي مثل التشهد ابن مسعود آتو زوا قرشي كتم كتم تهيات دم مسعود واتو كنن إذن يتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتبارك من لا شريك له أتكنت هي عبد الله بن مسعود kun gane ku yace ila zuwa karshe misla tashahhud misla tashahhud ibn mas'ud fatan kwatan tahir abdullahi ibn mas'ud wa ya rawaito wannan kuma malik wal bayhaqi bi sanadin sai al imam malik ibn anas da imam al-bayhaqi bi sanadin sahih wal hadith wa in kana mawqufan fa huwa fi hukm al-marfu anan zamu lura Umar dan Khattab ya ce ku ce bai ce mana annabi ya ce mu ce ba kaga zama hadisi mawquf kenan eh duk ɗaya ne ai idan mun ce malik wal bayhaqi ko mun ce rawahu malik wal bayhaqi duk ɗaya ne ai ban ji ba ba nan dai kan babu asalawat at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah assalamu alayka sai ku wannan da kun ga dai na dai original ne na ku duk photo stat saboda haka ni yanzu zan amince da nawa har sai in mun koma cikin malik cikin cikin muwatta na imamu malik da da kuma riwayar bayhaqi kafin sati mai zuwa duk ku koma cikin sunan al-bayhaqi da littafin mawaka na imamu malik to gani akwai kalmar wannan idan babu ita to kun ga naku ne ke na samu kuskuren ta ba idan kuma wato idan babu ita na wani daidai kenan naku ne aka samu kuskuren ta ba idan kuma akwai ta wato na wani aka samu kuskuren ta ba ake yan sai mu koma zuwa ga asali kun gane ko daga nan zuwa sati mai zuwa suwa za su suwa za su binciko mutane imamu malik ba wani wahala da sunan labai haƙi mana yanzu nan tafi eh wa Suleiman da Mustafa da Wazma da Malam Awwal da Alhaji Yusuf to duk za ku binciko insha Allah ta'ala an fahimci wannan da kyau mala yace wal hadithu wa in kana mawqufan fa huwa fi hukm al marfu hadisin duk da mawquf ne Umar yace ku ce kaza to amma ana daukan shi daidai da annabi yace لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي ولو كان رأيا dan sanin abu ne ba a irin wannan abu ba a faɗin shi da ra'ayi dole ya zanto ya ji daga bakin annabi walau kana ra'ayan lam yakun hadha al-qawl min adh-dhikri aw la min ghayrihi min sa'ir adh-dhikri kama qala ibn abd al-barr tanbihun laysa fi kulli siyaq al-mutaqaddimati ziyadatu wa maghfiratu a cikin dukkan sigogi na tahiyya din nan ko da gobe mu je karshe ba na shida tashahhudu aisha tahiyyar da aka rawaito daga aisha Allah shi kare da a gare ta qala al-qasim ibn muhammad ɗaya daga cikin manyan tagayi shine alqasim ibn muhammad in ban manta bai na cikin fuqaha sab'a yace kanat aisha tu'allimuna at-tashahhud wa tusiru bi yadiha taqul aisha ta kasance tana karantar da mu tahiya ya kuke ta surutu babu anaku kun gani tabbas ya zama naku photostat a'a wanda kuka ce babu ai babu din kenan ko dan kuna da shi sai ku shiru su na babu tashahudu aisha sai ku rinka rubuta wanda yake da saurin rubutu na shida tashahudu aisha ta قال القاسم ابن محمد القاسم ابن محمد ɗaya daga cikin fuqaha saba a lokacin tabi'i yace kanat aisha tu'allimuna at-tashahhuda kanat aisha tu'allimuna at-tashahhuda aisha radiyallahu anha ta kasance tana karantar da mu at-tahiyyatu wa tushiru bi yadiha tana mai isara da hannunta ta kudu tana cewa ga abin da za ku ce at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah assalamu ala nabi sai ta ce assalamu ala nabi kaga mahallin shahin ko ba ta ce ba assalamu alayka dan tana koyar da tabi'ai lokacin ba annabi ta ce ku ce at-tahiyyatu at-tayyibat as-salawatu az-zakiyatu lillah assalamu ala nabi ila zuwa karshe tashahhud ibn mas'ud zuwa karshen tashahhud ibn abdullah ibn mas'ud معنى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الرواية كما آه ابن أبي شيبة يرويته والسراج والمخلص كما تقدم والبيهقي والسياق له المخلص كان تابع من شيء مخلص المخلص هنا لأن إن يوصل يا هذا ما لم يتنبيه كو تنبيه فيما أقول أنكم laysa bi kulli siyaq al mutaqaddimati ziyadatu wa maghfiratu a cikin dukkan sigogin tahiyya da suka tabbata daga annabi babu ƙarin kalmar wa maghfiratu fala yutaddu biha dan haka ba a kirga cikin tahiyya wadanda suna karawa assalamu alayka wa assalamu alayka ya annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu sai sai wa maghfiratu malaki duk cikin sigar da annabi koyar babu kalmar wa maghfiratu dan haka fala yutaddu biha ba a kirga ta a cikin tahiyya ولذلك أنكرها بعض السلف da haka da yawa daga cikin malaman salaf suka yi inkarin wannan فروى الطبراني بسند صحيح عن طلحة بن مصرف قال زاد ربيع بن خيثم في التشهد وبركاته ومغفرته yace rabi ibn khaisam yayi kari cikin tahiyya ita ce kalman wa barakatu a kalman wato wa magfiratuhu bayan wa barakatu fa qala alqamatu nakifu haythu ullimna sai alqama yace da kai mu za mu tsaya a daidai inda aka koya mana assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba za mu kara wani magfiratuhu ba wa alqamatu talaqa hadha al-ittiba'a min ustadihi abdullah bin mas'ud albani yace kaga alqama kuwa ya koyi wannan biyayya ga sunna daga malamin sa shine abdullahi dan mas'ud faqad rawa annahu faqad ruya annahu kana yu'allimu rajulan at-tashahhud an ruwaito cewa abdullahi dan mas'ud ya kasance yana karantar da wani mutum tahiya falamma wasala ila qawlihi ashhadu an la ilaha illallah yayin da yazo karshen kalmar ashhadu an la ilaha illallah qala ar-rajulu sai shi dalibin da ake koyawa yayi azarbabi yace wahdahu la sharika lahu فقال عبد الله يا عبد الله دان مسعود يقول هو كذلك إيه الله كان شي كدai ke bada abokin tarayya lakin nan tahi ila ma ulluna sai dai ba za mu karasa wannan ba za mu tsaya inda aka koya mana lokacin da annabi ya koyar da mu bai ce ba wanda wala shirika lahu tunda ka faɗa gaskiya ne abinda ka faɗa amma ba za mu kara ba nan tahi ila ma ulluna hadi bai iya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullah dan Umar wani mutum ya wani wani ba Allah ya atishawa da ya atishawa sai ce alhamdulillah wa salamu ala rasulillah sai ce gaskiya ne alhamdulillah kuma gaskiya ne assalamu ala rasulullah yake cewa amma abin da muka ji daga bakin annabi alhamdulillah sai wannan wa salamu ala rasulullah din ba nan ne mahallin ta ba haka man biya sunna ba kari kar ka ce ya ai kalmar take cewa yanzu ba ka san annabi kar ai masa sallama ka san yanzu ne haka dan bid'a zuci da kai wa salamu ala annabi ai sallama ne ga annabi wato ka ji miki annabi ka ki ai masa amma kaga Abdullahi dan dan Umar yace kaga annabi ko da ko da mu alhamdulillah ala kulli hal ba wani kalmar wa salamu ala rasulullah nan ba mahallin ta bane baya cikin abin da ya koyar da mu ana wannan bai hana kalmar annabi ya tantance ta ba amma a waɗansu mahallan da ya koyar cewa mu ce a can za mu ce kar mu dauko ta inda bai ce ba mu ce yadda sunna take kenan ba son ba son zuciya a ciki wannan magana ta Abdullah dan Mas'ud akhrajahu at-Tabarani fil Awsat bi sanadin sahihin in kana al-Musayyib al-Kahili sami'a min Ibn Mas'ud yace sanadin sahihi idan dai al-Musayyib al-Kahili ya ji daga Abdullah dan Mas'ud kansa to sai abu na gaba as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyaguha salati ga annabi da inda ake yin salatin da kuma sigogin salatin ababe guda nawa kenan guda uku وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في salati a cikin tahiyya ta farko da ma wadda ba ta farko ba ma'ana ta farko da ta biyu annabi na yi wa kansa salati wannan riwaya Abu Awana ya rawaito fi sahihi wa Nasa'i da Imam Nasa'i wa sanna zalika li ummati ayyu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi annabi ya sunnata wa al'umma sayin hakan yin salati gare shi cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu haythu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi annabi yace mu yi masa salati bayan mun yi masa sallama dan a cikin tahiyya muna ce assalamu ala nabiyyi to kuma sai mu zo mu yi mai daga baya sai mu zo mu yi salati dan shine tiko tunda Allah ya hada su a aya bai kamata mu raba su ba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima duk wanda ya karanta tahiyya yace assalamu alayka ayyuhan nabi ya ansa umarnin wa sallimu taslima amma in bai salati ga annabi bai ansa umarnin sallu alaihi ba kuma kun ga wannan ma dalili ne kan cewa kowace tahiya da ta farko da ta biyu sai ka karanta ne salati ga annabi kun fahimta da kyau dan anan ne zaka hada ayoyin abinda aya ta nuna gaba daya sallu alaihi wa sallimu taslima karka ce to ai an fara ambatan sallu sannan aka ce wa sallimu sai ka ce adafin da aka yi da wawun ne dan an yi adafi da wawun bayan nuna cewa wannan ne na farko wannan ne na karshe sai mu ga wanne annabi ya fara yi Allah da ya nuna me abu guda biyu wanne za mu fara gabatarwa mu gabatar da wanda annabi ya gabatar Allah da ya kawo da wawun ba dan yana nufin cewa dole salatu za a fara yi kafin sallama ba saboda al'asatu bil wawi la yaktabi tartiba an fahimta ku وسن لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه ما لا فقد قالوا يا رسول الله لم بعد كسا sahabbai suka ce ya rasulullah kada alimna kaifa nusallimu alayka fi tashahhud ai fi tashahhud mun san yadda ake maka sallama suna nufin a cikin tahiyya fa kaifa nusalli alayka to ya zamu maka salat qala qulu allahumma salli ala muhammad sai yace ku ce allahumma salli ala muhammad zuwa karshe fa lam yakussa tashahudan duna tashahhudin annabi bai kebance wani tahiyya ba banda wani kun gane ku dukkan wata tahiyya zaka yi fa fihi dalilun ala mashru'iyyati salati alayhi fi tashahhud al-awwal aidan wannan dalili ne bisa ga shar'antuwar yin salati ga annabi a cikin tahiyyar farko kuma wa huwa madhhabu al-imam shafi'i kama nassa alayhi fi kitabihi al-umm wannan shine madhhabin imam shafi'i kamar da ya furta haka da kansa a cikin littafin sa al-umm wa huwa sahihu inda ashabihi shine mafi ingancin magana wurin mabiya mazhaban shafi'iyya kama sarraha bihi an-nawawi fil majmu' kama yadda imam an-nawawi ya bayyana hakan cikin littafin al-majmu' sharh al-muhazzab wastazharahu fil rawda ya kuma inganta shi ce shine magana mafi karfi a cikin littafin rawda na shi wato rawdatu dalibi ne kenan wa huwa ikhtiyar al-wazir ibn hubayrata ko al-habira al-hanbali fil ifsah shine abinda al-wazir ibn hubayra ko habira ya ambata wato a cikin littafin sal ifsa wanda dan mazhabar hanbaliya ne kama na kala ibn rajab fi zail tabaqat kamar da ibn rajab ya turo daga gare shi a cikin zail tabaqat al hanabila ke wa akarrahu kuma ya tabbatar da shi wato kaga ba in shafiya kadai ba kenan wadansu daga cikin hanabila sun tafi kan wannan wa kad ja'at ahadithu kathiratun fi salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam fi tashahhudi hadisai da yawa sun zo waɗanda suke nuna yawa annabi salati cikin tahiyya وليس فيها ايضا التخصيص المشار اليه a cikin hadisan ba abin da ya nuna keɓance ta hiyar ƙarshe cewa ita kada ake yin salati banda ta biyu bal hiya ammatun bari hadisan duk sun game kowace tahiya ta farko da ta biyu tashmalu kullu tashahhudin sun shafi kowace tahiya cikin sallan farilla ko nafila wa kad awratuha fil asli ta'liqa na kawo waɗannan lafazza nan salatai a cikin ta'ali a cikin asalin littafi ta'liqan wa lam urin sai an minha fil matni li'annaha laysat ala shartina yace da yawa daga cikin hadisan ya kawo su cikin ta'liqi amma bai kawo su a cikin matanin littafin ba dan sun saba wa sharadin sa na cewa kowane hadisi sai ya ga ya inganta li'anna halaysat ala shartin wa in kana min haythu ma'ana yuqawwi ba'daha ba'da duk da cewa ta fuskar ma'ana sashin suna karfafa sashi amma kowanne in mun bihi su kadai bai inganta ba dan haka na kyale su ba wai dan na da hake su wa laysa lil mani'in al mukhalifin ayyu dalilin yasihu an yuhtajja bi waɗanda suke cewa kar ayi wa annabi salati cikin tafiyar farko ba su da kowane irin dalili da ya kamata a kafa hujja كما فصلته في الاصل كما يدل على بيت من اصل مغنى كما ان القول بكراهه الزياده في الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول اللهم صل على محمد مما لا اصل له في السنه ولا برهان عليه akwai kuma waɗanda suke maganan cewa makaruhi ne ziyada cikin salati ga annabi a tahiyan farko makaruhi ne a ƙara kalmar Allahumma salli ala Muhammad min ma la asal lahu fi sunna yace wannan inkari nasu ba su da wani asali da suka dogara da shi a sunna wala burhana alaihi ba dalili kansa بل نرى أن من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم wato su suna ganin wanda kace Allahumma salli ala Muhammad shikenan kar ka kara wani abu akan Allahumma salli ala Muhammad ka riga ka ansa ka biya bukatar cewa kai annabi salati albani ce ba su da wata madogara cewa anan ake tsaya ba su da hujja kan wannan yace bari ma abin da muke gani shine duk wanda yace Allahumma salli ala Muhammad an gane ko bai kawo alu ba Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim zuwa karshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali bai kawo ali Muhammad ba kawai yace ala Muhammad yace bai ce ali Muhammad din nan ba yace lam yunfi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bai bi umarnin annabi ba al mutaqaddim wanda ya riga ya gabata dan annabi ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila zuwa karshe wal bahani tatimmatan awradnaha fil asli wannan bahati yana da sauran bayani kuma sai a wani wurin da kake abinda da yake zasu jin labari yake so yake mana a wannan dunkulallen bayani anan shine wato ana yin salati ga annabi a cikin dukkan wani karatu da ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta ƙarshe kowace ta kashi lafiya da annabi farko kenan in za ka yi wa annabi salati kuma cikin tahiyya dole ka shigar da lafazin al dinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad matukar kai wani salati da bai kunshi salati ga alin annabi ba da wata siga ta ci daban to karka dauka cewa ka ji umarnin annabi dan annabi zai koyar da sigar cewa ya kono Allahumma salli kaga sai kawo sigar ajire idan ka canja da wata siga ta ka yanzu kai wa annabi martaba kun fahimta wannan da kyau وعلمهم انواعا من صيغ الصلاه عليه النبي ya koyar da sahabbai nau'ika ne masa salati nau'i na farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kun ga wannan shine lafazi na farko kenan daga cikin lafazan da annabi ya koyar da sa wa hadha kana yada ubihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance da kansa yana karanta wannan a cikin sallar sa riwayar wannan kuma ya tabbata ne a cikin musnad da Imam Ahmad da Imam Tahawi bi sanadin sahihin wa Shaykhani Bukhari da Muslim sun rawaito sai da su bisa kara kalman ahli baitihi ba an gane ko kawai sun kawo kalman ala azwajihi wa zurriyyati an fahimta nan da kyau ما ليس لما ده كسا أو لا ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي العالية ما في إنجنتن أبين ده كبرا دنگن ده معنى الصلاة الله على النبي شيني مغانا أبو العالية الرياهي إيه لك كم من ينتبعي يتي صلاة الله على نبيه صلاة الله على النبي سا ينا نفن صلاته عليه وتعظيمه يد الله كي يبان النبي كي جرم ماكي أفادة ستم الحكي وصلاة الملائكة وغيرهم عليه صلاة ده ملائكوك النبي كو سورا متاني talabu zalika min Allah ta'ala nemawa annabi matsayi a wurin Allah ko nemawa annabi ya ƙara girmama nema Allah ya ƙara girmama annabi wal muradu talabu ziyadati la talabu asli salati abinda ake nufi neman dade da ba neman asali ba asalin ya riga ya tabbata ƙari kake nemawa annabi gane ko wannan yace zakarahu al-hafiz fil fatih wannan bayani ibn hadar ya ambace cikin fatahul bari ورد القول المشهورة يما يد مرتني game da wata magana da ta shahara cewa anna salatar rabbir rahma wanda suke cewa salatin Allah ga annabi shine rahmar Allah ga annabi kenan wannan ba magana ce inda ta ba wa fassala zalika ibn al-qayyim fi jala'il afham ibn al-qayyim yayi bayani filla filla cikin littafin jala'ul afham fi salati ala khairil anam bima la mazida alayhi bayanin da baya bukatan kari faraji'uhu ko ma ka je ka duba shi ba sai kana da littafin ba mana yace ko baka je ka duba shi littafi ne mai kyau wanda ya kunshi salati ga annabi sallallahu alaihi da wuraren sa da hikimomin da ke ciki dalaul afham fi salati ala sirril anam siga ta biyu daga cikin sigar salati ga annabi ko da yake ya fassara baraka ko barik ala muhammad ne ma'anarsa albaraka hiya nama'u wa ziyadatu ma'anarsa shine kari ko habakar abu wa tabrik addu'a bi zalika idan an ce at-tabrik kuma shine yiwa nema mutum kari abu ko hauhawar abu فهذا الدعاء يتضمن إيطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم wannan kuwa ya kunshi wa annabi addu'a cewa Allah ya kara masa alkhairi irin dangin da aka bawa iyalan gidan annabi Ibrahim wa idamata da kuma dawwamar da hakan ga annabi din wa subutahu lahu da tabbatar da shi gare shi wa mudha'afatahu lahu wa ziyadatahu da dannin kawa annabi da kara masa yayin da ka karanta wannan abin da kake nufi siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأن رواية إمام البخاري دي إمام مسلم دي إمام النسائي دي سروي توتا أنغانيكو سيغا تأكو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم كأنا باكل المرأة لكن إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan siga ta uku kenan siga ta hudu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wannan siga a siga ta biyu Ahmad da Nasa'i a siga ta uku da ta gabata din can Ahmad da Nasa'i suka ruwaito ta da sanadi sahihi wannan kuma da makaranta siga ta hudu din nan Imam Muslim da Abu Awana da Ibn Abi Shayba duk suka ruwaito ta siga ta biyar Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim a daidai na ake tsaya wannan riwaya Bukhari da Imam Nasa'i da Tahawi da Imam Ahmad suka ruwaito da sauransu siga ta shida Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid siga ta shida kenan ko riwayar Imam Bukhari da Muslim da Imam Nasa'i siga ta bakwai ta karshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد wannan siga kuma imam an-nasa'i da imam at-tahawi suka rawaito wa abu sa'id ibn al-arabi fil mujam fi sanadin sahihin wa zahab ibn al-qayyim li muhammad ibn ishaq fi sanad thumma sahahu qultu albani ce wa hadhihi sigatu al-jam'u bayna ibrahim wa ali ibrahim ma'an a cikin wannan siga an kulciwa annabi an hada wato cewa ibrahim da ali ibrahim tare da juna wa hadha ma ankar ibn al-qayyim wa shaykhuhu wannan yana daga cikin abinda ibn al-qayyim suka yi inkari suka ce idan an ce ali ibrahim ya wadatar amma a ce ibrahim wa ali ibrahim kamar maimai ne domin idan an ce ali ibrahim sai annabi ibrahim din ya shiga cikin sa tare da iyalin gidansa to kuma a ware a ce ibrahim kuma kadai to dan ne to da haka ibn al-qayyim yayi inkarin wannan riwaya wa shaykhuhu shi da malamin sa ibn taymiya suka ce wannan riwaya bata tabbata ba kama sabaka bayanuhu ma ar-raddi alaihima yace wannan bayanin da ya riga gabata tare da raddi da nayi musu inji Sheikh Nasiruddin Albani fala da iya lai ada ba sai na mai kama kama shi ya ce riwayan ta tabbata dan me za ku yi inkarin to anan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum hukuncin yin salati goma ga annabi galibi ba a cewa yi salati goma ga annabi sai in an zo wajen addu'a irin wadda mutane ke yi cikin taro addu'a'ul jama'i wanda addu'a'ul jama'i kuma addu'a a haɗa cikin taro ku karanta kaza ku kawo kaza shi wannan bid'a ne bawon an yi ta a cikin sallah ko wajen sallah amma ya halatta mutum ɗaya na addu'a sauran na cewa amin idan mutum ya daga hannu yana addu'a yanayi wa kansa da jama'a sauran abin da za su ce amin amma ya ba su doka cewa ku karanto kaza ku karanto kaza so kaza ku karanto kaza so kaza wannan bai tabbata ba baya cikin aikin magabata to dan saboda haka tambaya ma akan wannan kuma bata taso ba kenan wannan yake cewa wai dangane da kalmar assalamu ala nabi wa rahama assalamu ala nabi da kuma kalmar assalamu alayka ayyuhan nabi kamar yadda Aisha ta koyar ba zai zama bid'a ba ku rinka zaben kalmomin da suka dace in za ku yi tambaya musamman in abu ya shafi waɗansu daga cikin magabata in za a tunanin ka a ce baka aisha ta yi bid'a kuma ka yadda duk maganganun da muka yi baka fahimci komai ba ce in ba haka ba abdullahi dan mas'ud ya faɗi magana yana mai wakilta sauran sahabbai ko ba sai masa inkari ba yace lokacin da annabi na da rai sai mu ce me assalamu alaikum ya annabi bayan ya bar duniya sai mu ce me assalamu alaikum nabi yana nufin sai mu ce bai ce ba sai in ce ballan sai ka dauka ijtihadin sa babu inda za a yi faɗa haka da san zuciyarsa shi da sahabbai da haka suka yi Aisha kuma tana cikin sahabbai ta ma'ana saboda haka lokacin da zo karantar da tahiyya ta ce ka ce assalamu alaikum nabi ba ce ka ce assalamu alaikum yanzu kai sai ka ce Aisha ta bid'a Abdullahi dan Masaudi ya yi bid'a Allah shi kyauta wannan na magana kan motsa dan yatsa lokacin karatun tahiyya yana nufin da zauren ya gama tahiyya da salatin annabi ya dana motsa dan yatsa zaka ci gaba da motsa dan yatsa har ya zuwa karshen addu'a har ya zuwa karshen lokacin zaka ce assalamu alaikum sannan ka dana motsa shi wannan mun faɗi wannan lokacin da muka karanta wannan a darasin baya sai dai in ka manta wannan na cewa waɗansu limamai sun ce dole sai mutum ya karanta fatiha ko da yana bayan liman haka ne wannan matsalar mun sha yin magana a kanta malamai sun yi saɓani waɗansu suna ganin cewa dole ne waɗansu suna ganin ba dole bane ba mafi ingancin magana ba dole bane ga mabiyin liman ya ce sai ya karanta fatiha wannan yana cewa wannan waɗansu karatu suka waɗansu rubutun ba na iya gane su sosai saboda haka a rinka yin rubutu a ware sosai yadda mutum zai fahimta wannan yana nuna cewa shin ko ya halatta mutum ya bi jam'i yana daga cikin gida na faɗa wannan a baya ka nemi kasar wajen masu kasar ko na ce ya halatta ko na ce bai halatta ba abin da na faɗa a baya ko a nan masallacin ko a masallacin Beirut Road shine har yanzu nake kansa sai da in kana da wani dalili kuma da kake ganin cewa abin da na faɗa ba daidai bane to kaga sai mu tattauna wannan ko amma abincin da ka taba ji na faɗa shine har yanzu ba wani sabo a kai wannan kuma ya rubuta wata takarda wadda ba zan iya gaskata ta ko in ce ba haka bane ba sai na duba ta wanda ya rubuta doguwar takarda wannan kuma ya yi tambaya cewa tunda an ce ba za a ce wa rahmatullahi wa magasaratu wa barakatuhu wa magasaratuhu ba to a sallama ta yau da gobe za a kawo wannan ko sallama ta yau da gobe ya ibada ce sahabbai sun koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ruwaya ta tabbatar shi zaka tabbatar abinda duk ruwaya ba ta tabbatar ba karka kara shi ka'idar ke annabi ya koyar da sahabbai lafazin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum a ko kace assalamu alaikum ko assalamu alaikum warahmatullahi ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ziyada wa magfiratuhu in ka ganta a cikin riwaya inganta ta to in ko ba ganta ba to ka dakata inda annabi ya koyar karka kara wata kalma a kai ya tabbata cikin riwaya to karka yi har sai ka ga ya tabbata ka ce salamu alaikum in ya tabbata cikin riwaya kai in bai tabbata ba karka yi eh to ai shine nace abin tuka in ta inganta sai ai ba da gana ba da magudi ba kenan nayi da warja bata inganta ba to kaga na tsayar ne kan cewa idan ta inganta mutum ne duk abin da zaka yi kai musulmi ka tabbatar ya inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na makaranta cikin lissafi abinda makaranta a cikin littafi shi zaka yana tambaya idan mutum zai zo sujada da hannu zai fara zuwa ko da gwiwa na'am me kace mala eh eh ya inganta yana cikin bukari ka iya raka hudu ba za ka zauna ba sai a ta hudu sannan ka zana kai tafiya kai sallama ka sake yin hudu ka zana kai tafiya kai sallama sannan ka kawo uku hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ga daidai wajen shi da suka tabbata ko na makamancin haka daga annabi annabi Sheikh Nasir bin Albani ya zana cikin littafin kiyamu Ramadan a kowace kai sallar musulun ka kayan ganta na'am eh wa sallimu taslima ku masa sallama iyakacin yin sallama taslima din na ai karfafa zance ne amma kalmar wa sallimu ta riga ta biya ku masa sallama kaga ana magana ne da mu gaba daya shi yasa sai sahabbai suka tambaye shi ya zame maka salati aya ta ce ai maka salati dan sun san sallama suna yi sai ya koya masa salati da ya koya masa sai ce wassalamu kama alimtum sallama kuma kamar yadda kuka saba yi dama ba wani sabon lafazi a kai ya koya musu abin da sauransu saboda haka abin da ake nufi da sallimu a nan gurin shine yin salati din ga annabi yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh wa alaikum salam ban gane ba to ai mun fahimci tambayar ta gaba za ka an sawa mutum da sigar jam'i ko shi kaɗai ne yadda shi ma da yanzu sallama ya ce assalamu alaikum kama in ka tashi amsa sai ka ce wa alaikum assalam da sigar jam'i na'am ban ji ba lokacin da ke hudu juma'a eh ita karanto wannan aya ma akan membarin juma'a cewa mutane su yi wa annabi salati yana daga cikin abin da malamai da dama suka faɗa kara kai yana daga cikin abin da malamai suka ji hankali akai lazuntan karanta ta da lazuntan karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi cikin hudu ba daina cikin abin da malamai suka dan ce wani abu akai eh ko inganta ba na'am بسم الله lokacin da kake karatun tafiya mun karanta ya tsunka kakan hannunka na hagu dama za ka tsora shi kan cinya ko kan gwiwar hannun hagu ya tsunna miƙe wannan kuma an faɗi yadda za ka yi ka tankware waɗannan guda uku ka tankware guda biyu haka wannan kuma ka yi halka da su wannan ka yi nuni da ita a haka suke wannan hannun na yadda yake wannan na yadda yake har ya zuwa lokacin da zaka je ne har ya zuwa lokacin da zaka je sallama da ka je sallama kawai zaka wannan dama suna biki waɗannan kuma sai ka sake su kawai ka yi sallama da ka yi sallama kuma ya ka fitar da sallah shikenan magana a daga hannu haka a sauke baya cikin wannan a baya cikin sunna baya cikin sunna wannan عليكم السلام addu'a ana yin ta ne da larabci saboda harshen larabci shine zababban harshe da Allah ya zabarwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk abin da zaka yi na ibada ana son ya gudana a larabci kai hatta magana ta yau da gobe akwai malaman da suke ganin in ka game da mai jin larabci makaruhi ne ku yi Hausa ibn taymiya ya kawo maganganun cikin littafin iktida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabul jahim dan saboda daidai lokacin da Allah ya saukar da harkar larabci duk wani yare na duniya a lokacin nan ba yaren musulunci bane sai larabci ne yaren musulunci wanda ya shiga musulunci yana so fahimci shi sai ya koyi larabci to kuma in ya koyi shi sai ya mayar da shi shine abin yin maganar sa dai shine harshen hukumar musulunci to sai suke ganin kai a magana da wani yare daban ma wannan yana daga cikin aibu har idan mutum yayi wata magana sai sai limaza ta galibu ala fulani rabana dan me wane ajamanci yake rinjaye akan harkar sa da an jima yayi magana da wani yare dan me baya larabci malamai suka zafafa akan wannan kwarai da gaske to saboda haka ko addu'a an fi so ka yi ta da harkar larabci amma in baka iya larabci ba ba za a haramta maka rahmar ubangiji ba sai kai addu'ar kada yaran ka ta halatta ko a sallah a'a ya kake so mu ce faɗi da hausa in za ka yi addu'a da hausa sai ka ce me ba ka da wata bukata wurin Allah faɗi miji faɗi miji kaɗan daga ciki eh to ka ce me in za ka roƙa da hausa ya halatta to kace akwai wata ba shi gina ba wai a tsammanin mu idan mutum ya ce ya Allah bani aljanna ya Allah bani lafiya ya Allah mata ta da take da juna biyu sauke ta lafiya ya Allah ka bani sa'a in ci jarabawa inda makaranta ne idan mutum ya faɗi wannan sai ɗauka cewa wai ya magana cikin sallah ba magana kai ba addu'a kai idan haka ne ya zaka da la tu'akhizna in nasina in zaka fasara da hausa sai ka ce me ya ubangiji karka gawa mu da abin da muka yi kuskure ko muka yi mantuwa wala ta hamil alaina asran ka karka dora mana abin da ba za mu iya ba kai irin wanda ka dora akan wanda kike kafin wa bu anna kai mana afwa wa ghfir lana kai mana gafara warhamna ka jikan mu duk wannan ba du'a bace ba ne bambanci nan gaba da larabci nan gaba da hausa saboda haka idan baka jin larabci ya halatta kai roki Allah da yaranka hausa ne fulatanci ne yarbanci ne cikin sallah ya halatta kai sallar ka ba ta lalace ba sallar ka ta idan ba surutu kai ba addu'a ce kai akwai mace tsakanin surutu da addu'a yawa na ba hudu ba suke yi idan malami ya hau kan mimbari matukar ya hau mimbari ya bude da inna alhamdulillah ko da hausa ya magana sunan da hudu ba kara dauka lokacin da yake fassara da hausa to lokacin ba hudu ba ce yake ba dan haka ya halatta ga mai saurare su surutun su hani da aka ce karkai magana cikin hudu ba sana ganin sai in ana larabci ne wannan kuskuren fahimta sai dai akwai waɗansu limaman da suka saba su yadda suke yi za su je tun wajen sha biyu sai su zauna ko akan kujera ba sa hawa minbari suna fassara abin da kutuba ta bunta wannan ba kutuba bace ba lokacin suna fassara da sun fara kutuba bace dan kutuba ga ga abin da yake sananne a urfin shari'a ba ka fara ta sai in ka hau kan minbari daga lokacin da liman ya hau kan minbari dama zai bayo ne fuskanci jama'a kuma ya musu sallama da sautin da kowa zai ji assalamu alaikum daga lokacin kuma sai a kira sallah da ya tashi duk abin da ya ci gaba da faɗa a lokacin sunansa huduba to kaga a yanayin fassara huduba ko liman bai je ya hau minbari ba kawai ya zauna kan kujera ya tashi abin nan sai bayan ya gama wannan sannan ya zo hau minbari ya ce assalamu alaikum kaga yanzu ne zai fara huduba ke da zuwa azi kawai yayi da haka a wancan lokacin wanda suka yi surutu ba su da hukuncin wanda ya surutu ana huduba ka fahimta da kyau bismillah eh nau'ikan nan na salati da aka jero ba yanda za a yi kai salati cikin sallah yanzu to salatin kayan ganta sai in kai ɗaya daga cikin waɗannan dole ne mutum ya ɗaya daga cikin waɗannan shine salatin da aka wajabta mana yi cikin sallah amma idan mutum zai magana a wajen zai salati a wajen sallah ana cikin magana malami ya ce qala rasulullah ana sauraron karatun hadisi to a lokacin nan ba wajibi bane ba yin wancan din cewa dole sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin zuwa ƙarshe ai wannan ba za ka iya yi wannan ba a ce duk bayan minti ɗaya ko rabin minti sai malami zai ce kala rasulullah manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma duk sai kun karanta wannan dogon salatin yana da wahala to shine malamai suka nuna halaccin a irin wannan hali ka iya takaitawa akan sallallahu alaihi wa sallam amma ba za ka ce sallallahu alaihi wa sallam kadai ba dole sai ka shigar da iyalin gidansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ka shigar da ahlul bait kenan saboda duk sigar salatin da ya koyar dole akwai salati gare shi da salati ga ahalin gidansa idan ka ce kawai sallallahu alaihi wa sallam ba tare da ka shigar da alihi ba ka zanto ragaggen salati da zama ta kake yake wannan a wajen sallah kenan amma matukar zaka yi salati cikin sallah to wancan zaka yi amfani da ɗaya daga cikin sigogin da suka tabbata sannan kuma in zaka yi salatin da ake bayan an kammala kiran sallah dan annabi ya ce idan kun ji mai kiran sallah kuma mai ta abin da yake faɗa bayan ya riga ya gama to sai ku yi mun salati to salatin zaka wa annabi shine wannan da ya koyar din da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam sannan bayan wannan sai ka roka masa wasila sannan bayan wannan ka fadar rizqi lillahi rabba zuwa karshe sannan bayan wannan kai wa kanka addu'a ta gari na abin da ya kamata ka roka maka kanka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye daga ku me kace bismillah mai wannan mun sha faɗa dukkan waɗansu ayoyi cikin alkur'ani wanda sai hukunci addu'a sai mutum ya karanta su da sunan addu'a yake yi ba ba wai ya karanta su bane ba da niyya ta tilawa to suna ɗaukar ma'anan addu'a ba sa ɗaukar ma'anan karatun alkur'ani an fahimta ko dukkan sigogi da annabi abin nan cikin addu'o'in da makaranta ba da ake cikin rukuni ne ko sujada ne aka wanda ta kare da fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wanda wani bangare ne na ayatul alkur'ani mai girma amma shin wanda ya wannan zata yi tilawan qur'ani a cikin sujudan sa kaga ba za mu ce ya tilawan qur'ani ba dan ya karanta wannan ne ta zo a sigar addu'a kasancewa ta zo sigar addu'a kaga daban da kasancewa ta kuma mutum ya karanta ta da niyya ta tilawan qur'ani yawa mm sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ce shi a ba sa shigar da sabai cikin salati yo ai dama ba ce dole sai an shigar da sabai cikin salati ba annabi da alin gidansa kawai aka ce idan ka zo kana magana ne a matsayin labari Allah ya datsin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi da iyalan gidansa da da sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka bi su wannan wani abu ne amma a salatin da annabi ya koyar dole sai ka shigar da sabai babu wannan babu wannan cewa abu daga sai ka shigar da sabo wa alaikum salam wanne ban gane ba a ina aka samu nan ta'arudin wannan suna faɗin haka lokacin annabi na dare assalamu alayka ayyuhan nabi sai muka ce assalamu alan nabi Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. su sun karanta sigar ne yadda take a riwaya kaga ai Abdullahi dan Mas'ud ya bada wannan hadisi lokacin annabi da dare ko bayan annabi ya bar duniya tare da haka dai ya tabbatar da kalmar mai assalamu alaika amma daga karshe sai ya ƙara bayani a sigar da annabi ya karantar da mu akwai assalamu alaika amma bayan ya mutu kuma ba mu amfani da ita yanzu kai maganar ka shine su alqama ɗaliban abdullahi dan mas'ud dan mai da suka zo wani ya ƙara kalmar mu magafir su suna son su yi masa raddi suka ce a'a mu za mu tsaya daidai inda aka karantar da mu suna nufin inda aka karantar da su a lafazin da shi abdullahi dan mas'ud ya ji daga bakin annabi ƙarin bayani kuma na ai daga baya ya zo kaga ko su za su yi riwayan hadisin ai dole sai sun ce attahiyatu lillahi salawatu hazu assalamu alayka sai sun faɗa sannan in sun je karshen ce amma daga baya an dana faɗin wancan to amma a lokacin sun zo daidai kalmar assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sai aka ce ga wani ya ƙara kalmar mu gasar tufu suka ce ba ruwan mu muna nan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin magana su ba akan assalamu alayka ko assalamu ala nabi bane magana ce akan ƙarin kalmar wa magasar tufu ko rashin ƙarin ta da haka sai suka tsaya akan nan gurin wajen mayar da martani ka fahimta da kyau yawwa in ba haka ba kaga ai ga ayi alqur'ani da dama waɗanda suke an shafe hukuncin su amma mun zo karanta zamu me zamu karanta da su sai bayan mun karanta mu ce amma hukuncin wannan ayar an shafe wannan bai hana cewa kuma dole in mun zo karanta qur'ani mu karanta da ita ba to kamar haka ne alaikum salam daga kai malam cikin waɗannan sigogi na salati su ne suka tabbata daga bakin annabi duk wani siga na salati kuma daban wannan ba daga bakin annabi yake ba ba sai an faɗa maka mai hukuncinsa ba kuma amma da yanzu mun karanta sigogi na daga bakin annabi duk kaji su daidai har guda nawa har guda bakwai to wannan sune daga bakin annabi an da kari ai da an kawo an riga abin nan yanzu wannan guda bakwai din ma wai haddace su kuna daidai ba mu haddace su daidai ba lasara mu karo salatun sunajina salatun nariya salatun wacece salatun wacece zuwa can dai kaga duk waɗannan ba su tabbatar ga bakin annabi yasa waɗannan wanda suka tabbatar daga bakin annabi ke kamata mutum ya bada himma a kai a malam kai hakuri lokaci ya riga wa assalamu alaikum wa rahmatullah